تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وعمله على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله هي خير الزاد هي خير الزاد كما قال ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وراقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله الزمان تجري فلا خل في الحياة في حياة الدنيا فلا خل في حياة الدنيا يرتجى ولا بقاء فيها يؤمل وما الناس إلا راحل وابن راحل وما الدهر إلا مر يوم وليلة وما الموت إلا نازل وقريب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال ربنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما أسرع الأيام في دينا تمضي علينا ثم تمضي بنا في كل يوم أمل قد نأى مرامه عن أجل قد دنا انتبهوا يا عباد الله فالآجال تقترب يا عباد الله والله تبارك وتعالى ولا يؤخر عن النفس ولن يؤخر عن النفس إذا جاء أجلها كما قال رب العزة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال ربنا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عباد الله الأيام تمضي والشهور تسير والسنون تمر في هذا عبرة وعظة لأولي النهى عباد الله ها نحن اليوم في ثاني من شهر محرم لسنة 1447 متى ولدنا سنة 1446 حتى قضينا ودخلنا عام الجديد إن هذا عبرة أيها المؤمنون إن في هذا لعبرة أيها المؤمنون فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويوقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا يا رسول الله أيهما أيهما هو قال القتل القتل وهذا أخرجه البخاري في باب ظهور الفتن وأورد الإمام أحمد في مسنده يا عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كحترات السعفة الخمسة حاولوا يا عباد الله حاولوا يا عباد الله على الاتيان بأعمال صالحة ليوم لقاء ربكم رب العزة والجبروت يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزل فيه عملي وقال بعض السلف من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاء أو فرد أدى أو مدد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اكتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه فهذا حال السلف يا عباد الله بمجرد مرور الزمان وأين نحن من حالهم فتجد واحد من الشباب أو من الشابات وحتى من كان متقدم به السن يحتفل بعيد ميلاده فيا سبحان الله أتحتفل بقرب بقربك إلى القبر أتحتفل بتقربك إلى القبر وقد انتقص من عمرك السنة وربما لا تمر عليك عام جديد توبوا يا عباد الله توبوا يا عباد الله وتركوا مثل هذه الأشياء القذرة لغي- لغيركم من الكفار فأنتم مسلمون لكم الأهداف والمرام واعلموا يا عباد الله إن أفضل الصلاة إن أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم الذي كنا فيه الآن ويتأكد صيام يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام يو- يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يعني يوم العاشوراء وهذا الشهر وهذا الشهر يعني رمضان وهذا أخرجه البخاري وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أخرجه مسلم ويستحب يا عباد الله أن يصوموا التاسع معه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى كامل لأصومن التاسع وهذا أخرجه مسلم وق- وقال ابن عباس رضي الله عنهما سوروا يوم التاسع والعاشر وخالف يقول أخرج هذا البيهقي أيها المسلمون أسروا الأمل وأسرفوا العمل وحاذروا بغتة الأجل وليكن عامكم العام ويكون عامكم الجديد مشركا بالسرق التوبة وحسن العنابة ورد الحقوق إلى أهلها والتحلل من أصحابها وتوبوا إلى ربكم فإنه غفور رحيم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين اللهم إنا على ذكرك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الغيث اللهم أجثنا يا رب العالمين اللهم أجثنا يا رب العالمين اللهم أجثنا يا رب العالمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم اجثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار نافعا غير ضار يا رب العالمين نافعا غير ضار يا رب العالمين عاجلا غير آجل عاجلا غير عاجل يا رب العالمين اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم اجثنا يا رب العالمين ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يأمر يأمر بشيء فبدأ فيه بنفسه حيث قال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ɗan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da alayensa da sabansa gabaki ɗayan su ba tare da ware ko wanda ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ko yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin a cikin tsoron Allah wato shine mafificin guzuri Allah tabaraka wa ta'ala ko yake cewa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri kuma shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ko yan uwa lokaci yana gudu kwarai da gaske wannan rayuwar duniya babu tabbatuwa a ciki ba wanda ya tabbatar da cewa zai wato ainihin dawama kowa ya tabbatar da cewa zai mutu ba zai yiwu a wannan duniya mutum ya dawama ba mutane suna tafiya zuwa ga cikin kaburburansu kowa zai mutu iyaye da ya'ya kowa zai mutu lokaci yana gudu kwarai da gaske yini yana tafiya dare yana tafiya mutuwa kuma ba wata ababa ce face abin da za ta sauko wa kowane ɗaya daga cikin mu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk abin da yake kan ƙasar nan zai mutu zai kare Allah tabaraka wa ta'ala kawai shine yake nan ma'abocin girma da karamci subhanahu wa ta'ala a cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kowa da komai da ka sani zai mutu zai halaka komai zai mutu a wannan rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala gare shi ne ake mayar da kushi zai hukunci gare ku a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kowace rai sai mun dandana mata mutuwa kowa sai ya mutu sai dai ranar alkiyama kowa za a tattara masa sakamakon aikin da yayi ranar alkiyama duk wanda aka tsallakar da shi daga shiga wuta bai shiga wuta ba aka shigar da shi gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle wannan ya rabauta ita fa rayuwar duniya ba komai ba shi da Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wato ainihin jin daɗi wanda yake na ruɗu kawai ya ku yan uwa ku duba ku ga babu abin da ya fi ainihin wato kwanaki sauri musamman a lokacin da muke rayuwa a yanzu kwanaki suna saurin tafiya kuma buri suna yawan karuwa a cikin zukatanmu mutuwa tana sake kusantar mu ainihin wato kabari muna sake kusantarsa ya ku yan uwa ku lura lalle ajali yana sake kusantowa ne gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala bayya rangwanta wata rai bayya ɗagawa rai idan lokacin ta yayi ce a'a dan jirkinta wani yana neman ya kammala kaza a'a Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala yu'akhir Allahu nafsan Allah tabaraka wa ta'ala bayya jirkinta wata rai idan ajalin ta yazo Allah tabaraka wa ta'ala masali ne dangane da abin da kuke aiwatarwa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kowa zai mutu kowa ajalinsa zai zo masa ranar alkiyama wato Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ba za a jirkinta muku sa'a ɗaya ba ba kuma za a gabatar muku da sa'a ɗaya lokacin ku bai yi mutu ba lalle kowa kaga ya mutu lokacin sa yayi wannan kuma zamani da muke ciki yana saurin tafiya kwarai da gaske ya ku ƴan uwa ya ku bayin Allah lalle kwanaki suna tafiya watanni suna wucewa shekaru suna zuwa su tafi lalle a cikin wannan din akwai abin lura kuma akwai wa'azi amma ga masu hankula su suke lura da irin wannan ya ku yan uwa gashi yau muna biyu ga ainihin watan al-Muharram wato biyu ga watan sabuwar shekara ta musulunci shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne muka shiga wato ainihin shekara ta 1446 gashi har mun kammala wannan shekara yau gashi mun shigo wato sabuwar shekara har ma mun yi kwana biyu a ciki lalle cikin wannan akwai abin lura akwai wa'azi ya ku yan uwa kowa ya lura da ina ne yake da sakaci ya gyara domin rayuwa tana gudu kwarai da gaske an rawaito daga Abu Hurairah ta Allah kara masa da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani ne kusanta mana idan duniya ta zo karshe lokaci za a ga yana gaggawa kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ayyuka za su yi kadan haka nan kuma za a jefa mutane wato ainihin yunwa za ta yawa haka nan kuma fitina za ta yaɗu da yawa fitina za su yawa fitintunu za su yawa kwarai da gaske sa'an nan annabi sallallahu alaihi ke cewa mutuwa za ta yawaita yace haraj zai yawa sabai suka ce ya rasulullah menene alharaj yake cewa kisa za a yi ta kashe kashen juna a kashe mutum kaza ba a madamu ba a jima kaji an ce an kashe wani an yi kaza a gari kaza ana yaki a can ana abin nan annabi sallallahu alaihi ce to idan karshen duniya ya zo to wannan zai faru ya ko yan uwa idan muka duba za mu ga lalle wannan yanzu haka yana faruwa a lokacin da muke rayuwa wannan kuma imamu bukari da wannan hadisi a cikin babin wato bayyanar fitintunu imamu ahmad ya kawo wani hadisi a cikin musnad ɗinsa wanda shi ma aka rawaito daga abu hurairah ta Allah kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqiyama ba za ta tashi ba har sai zamani ya kusanta za ka ga lokaci yana sauri daga an yi azhar daga har asar kawo ana na asar magarba ta zo ana magarba isha ta zo ana kwantawa gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci zai yi kusa kwarai da gaske har ya zanto shekara za ta zanto kamar wata daya idan mutum ya zaka ce kai wani abu ka ce sai baki to kan ya zaka ga baɗin har ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar wata daya wanda shekarun su suka ja idan suka auna da shekarun da suke gudana a da can da yanzu zaka ga lalle wannan hadisi ya tabbata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai zamto kuma wata zai zamto kamar daga juma'a zuwa juma'a daga sati zuwa sati wata zai zamto kamar haka ne yaushe ne yanayin wannan muke wato zai faru gashi ya faru ma muna raye a wannan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga juma'a zuwa juma'a kuwa zai zamto kamar kwana daya idan muka yi duba muka ga yaushe muka yi sallar juma'a wancan satin sai kaga kamar jiya din yanzu ma idan Allah ya sa rayuwar mu ta kai rana ce zaka ga kamar gobe ne muka dawo an yi juma'a an yi juma'a an yi juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan duniya ta zo karshe haka abin zai zama kamar kwana daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa takunu sa'a ka itirafin sa'afa ai wato ainihin awa ɗaya kuma za ta zamto kamar ƙonewar ganyen da biyu da biyu ne irin tankar da biyu da silin nan ganyen nan idan ya bushe kana sa shi a wutar da za ka ya ƙone annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kamar wannan za ka ga awa tana wucewa nan da nan yanzu fa babu wani mutum face lokaci ya fi shi gudu ba wani mutum da baya makara akan al'amura ko tafiya za a yi sai an shirya karfe kaza za ka ga mutum yana sauri sauri wani kai sauri ka fito saboda lokacin ya wuce tunanin kowa da kowa ya ku yan uwa ku yi sauri ya ku yan uwa ku yi kokari ku aiwatar da ainihin kyawun ayyuka saboda ranar haɗuwa da ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ranar alkiyama kenan Abdullah dan Mas'ud yake cewa ba abin da nafi yin nadama a kansa gabaki ɗaya a rayuwa ta duniya kamar wato yini ya zo ya wuce rana ta zo ta faɗi ya zamto gashi idan rana ta faɗi an rage mun rayuwata an rage mun kwana ɗaya kenan kuma ya zamto ban yi wani aiki na alkhairi wanda yake a baya ban yi shi ba lalle wannan ya fi komai sa na nadama haka nan an rawaito daga wani daga cikin magabata na kwarai yake cewa duk wanda wato yini ɗaya ya wuce daga cikin rayuwarsa wannan yinin ya wuce masa kwana ɗaya ta wuce mutum ba tare da ya sauke wato wani haƙƙi wani nauyi da yake kansa ba ko wata farilla ya aiwatar da ita ba ko kuma yayi wani aiki wanda zai jawo masa yabo a gurin Allah tabaraka wata'ala ba ko kuma yayi wani aiki wanda Allah tabaraka wata'ala zai gode masa akan wannan aiki ba ko kuma ya tsara wani aikin alkhairi wanda mutane za su biyo bayan sa su ci gaba da yi ba ko kuma ya zamto ya koyi wani ilimi ba to yake cewa hakika wannan ya bata lokacinsa ya kuma zalunci kansa ya ku ‘yan uwa wannan ba shi ne ita ce halayyar magabata na kwarai ainihin wucewar lokaci kawai yana bata musu rai matakar dai ba su yi wani kyakkyawan aiki ba to yaya halin mu yake da halin magabata za ka samu wani daga cikinmu musamman wani daga cikin ‘yan uwa matasa ko wata matashiya kai har ma waɗanda ainihin shekarunsu ma sun tura sai ka zama cin yana wato ainihin bikin wato zagayewar shekara ko ranar haihuwarsa yana bikin yau ya ƙara shekara ɗaya a gidan duniya ya subhanallah yaya za ka yi biki da murna da farin cikin cewar ka ƙara kusantar kabari yaya wannan tunanin yake lokacin da ka kusanci kabari lokacin kuma kake biki wai ka kusa da kabari lalle wannan akwai abin lura a ciki ga ainihin duk wanda yake da hankali ya kamata ya lura da wannan ya ku ƴan uwa wato ainihin abin da ya shafi wato birthday idil miladi mutum ya yi biki wato na ainihin ranar haihuwarsa ta zagayo to wannan al'amura ne wanda suke na ƙazanta munanan al'amura ne ku kyale su ga waɗanda suke ba ku ba wato wanda suke kafirai su su yi amma ku musulmai ne kuna da ainihin manufofi akwai manufofin da suka sa Allah tabaraka wa ta'ala akwai manufar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ku domin ita to ne me za ku bata lokacin ku wai kana biki kana murnar ka ƙara shekara ɗaya ma'ana kana murnar ka zo dab da ainihin shiga kabari kenan lokacin da ka ƙara awa ɗaya a duniya ka ƙara kusantar kabari da awa ɗaya idan ka yi awa biyu ka ƙara kusantarsa da awa biyu idan ka yi yini ɗaya ka ƙara kusantarsa da ainihin yini ɗaya haka nan idan ka yi sati ɗaya ko shekara ɗaya ko wata ɗaya ko ma menene ya wuce na lokaci ka fa ƙara kusantar wato ainihin wato kabarinka ne yaya za a ce a ɗauki wani abu misali na abin duniya a baka a ce an ɗauki kuɗin da ya kai dubu goma an baka wannan kuma shi ne abin da in ya ƙare maka ba za a ƙara maka ko komo ba ka kaddara wannan dubu goma ita ce rayuwarka ga baki ɗaya to ya za a yi idan ka ɗauki naira goma daga ciki ka kashe ka riƙa murnar cewa kuɗi ya kusa ƙarewa ai ba za ka taɓa yin wannan ba to mai hankali bai kamata ya zamto yana sake murnar cewa lalle kwanaki na sun wato sun kusan ƙarewa ba domin abin haka yake tamaman babu wato ainihin bambanci tsakankanin wancan da wannan bal wancan ma ya fi muni fiye da wannan ya ku bayan Allah ku sani cewa lalle mafificiyar sallah ita ce wato bayan sallah ta farilla ita ce sallar da bawa zai yi cikin dare mafificin azumi kuwa shine azumin watan Allah tabaraka wa ta'ala watan wato yin azumin nafila a cikin watan al-muharram abin da yafi karbi a cikin azumin wato azumi na nafila a cikin watan al-muharram kuwa shine wato ainihin yinin wato azumkar yinin ranar goma ga wannan watan wato azumin ashura azumin ashura ana yin sa ne ranar goma ga wannan wata na al-muharram an rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas Allah kara musu da yake cewa ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi matsawa akan yin wani azumi bayan wato ainihin azumin watan Ramadan fiye da ainihin azumtar ranar Ashura ba yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yana matsawa kwarai da gaske yakan tanadi ranar Ashura ranar goma ga wannan wata ta zo ya ainihin azumci watan Ashura wato ranar Ashura ranar goma ga wannan wata ya ku bayin Allah wannan hadisi Imam Bukhari ya fada shi an rawaito wani hadisi daga Abi Qatada Allah ƙara masa lafiya cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi dangane da yin azumi ranar goma ga watan Al-Muharram sai Annabi sallallahu alaihi wa ke cewa ana gafarta wa bawa ana kankare wa bawa wato zunuban shekara guda shekarar da ta gabata matukar dai mutum ya azumci wannan yini wannan hadisi kuwa Imam Muslim ya fada shi ya ku uwa yana daga cikin abin da ake so shine mutum ya azumci ranar tara kafin ranar goma ya yi azumi ran tara washe gari ranar goma kuma mutum ya sake yin azumi haka nan ibn abbas yake cewa allah tsara musu da yake cewa ku azumci ranar tara da kuma ranar goma domin ku saba wa yahudawa wannan albayhaqi ya fidda shi domin su ma yahudawa suna azumtar ranar goma ga wata wannan azumin tasu'a ya kowa yi Allah yana daga cikin abin da waɗansu masu mugun aƙidu suke farautar zukatan mutane da ainihin farsafanci su ce yaya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyan addini daga gurin yahudawa saboda zuwan wannan hadisi cewa ku saba wa yahudu domin su ma suna azumtar ranar goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallama ya je garin madina sai ya samu suna azumtar ranar goma ga wata sai yake tambaya ya aka suke azumin ranar tara ga wata ranar goma ga wata sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ai ita ce ranar da Allah ya tsirantar da annabi Musa da mutanansa daga sharrin Fir'auna da mutanansa shi yasa Yahudu suke yin azumi domin murnar wannan rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai mu ne muka fi cancanta ga ainihin annabi Musa alaihi salam mu muka fi kusanci da annabi Musa alaihi salam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci ranar goma ya yi umarni ma a azumci ranar goma ɗin ya kuma ce in dai na kayi baɗi to lalle in dai na kai baɗi zan yi tara da kuma goma a jere kada kenan wannan baya gwada cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yahudawa ne suka koya masa addini wannan ba haka bane wanda suke kawar da mutane daga azumtar ranar goma ga wata wato wannan ba su fahimci addinin Allah tabaraka wa ta'ala ba lalle annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala shi yake masa wahayi shi yake sanar da shi wato hukunce hukunce na wannan shari'a ta musulunci ya ku bayin Allah ku azamci wannan rana yana daga cikin wato alkhairin alkhairi da bawa zai girba a wannan rayuwa ta duniya wato azumtar ranar tara da kuma goma ranar goma din shine ranar ashura kuma ana sake cewa suna sake kawar da mutane cewa ranar goma ga wata fa rana ce ta ainihin bakin ciki domin ita ce ranar da azzalimai suka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallama wato al-Husayn a garin Karbala to saboda haka duk wanda ya azumi kamar yana murnar wato an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda alhali kuma wannan ba haka bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da yin wannan azumi kuma manzon Allah ya karantar da wannan sunna kafin tafiyarsa ne ma wato abin da ya faru ya faru na kashe jikansa radiyallahu anhu wa arda ya ku yan uwa ku rage ainihin munanan gurace gurace ku gyara ayyukanku ku yi kokari kada fa mutuwa ta zo muku karanga tsau ba tare da shiri ba alhali mutuwa kuwa tana zuwa wa bayin Allah ne ba tare da sun shirya ba musamman ma a wannan zamani wanda ainihin mutuwa take zuwa kai tsaye nan da nan zaka da an ce wani yanzu yanzu muka rabu da shi amma rayuwarsa ta kare ya mutu yanzu yanzu gashi a can gurin ya ku yan uwa wannan shekara sabuwar shekara ku yi kokari ku shige ta da ainihin tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ku shiga wannan shekara da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku shiga wannan shekara da mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abocin haƙoƙi din ku warware tsakankaninku da bayin Allah duk wanda ka san akwai haƙƙinsa a kanka to kai kokari ku warware tun kafin mutuwa ta zo maka ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ko mai tausayawa bayi ne dukkanin ‘yan adam kowa mai sabon Allah tabaraka wa ta'ala ne sai dai mafi alkhairin masu sako din wato shine wanda yake tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah muna roƙonka Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu ruwan sama اللهم أجزنا يا رب العالمين اللهم أجزنا يا رب العالمين اللهم أجزنا يا رب العالمين اللهم اسقنا غيثا معين مغيثا يا رب العالمين اللهم اجزنا غيثا مغيثا يا رب العالمين مريئا مريعا يا رب العالمين نافعا غير ضار يا رب العالمين ajilan gaira ajilin ya rabbal alamin ya ku bayin Allah ku sani Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani aiki sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace ya ku bayin Allah ku yi salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أبنجي كجدهم إيا يمك نعم تشكين كبر ورس mu da muke raye Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu cika da imani ya ubangiji ka shirye da mu ka shirye da zuriyar mu wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ka kara masa albarka da zaman lafiya wannan ƙasa tamu a wato Najeriya Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara albarka a ciki da kuma wato zaman lafiya ya ubangiji marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya kowa da matsalolin su Allah tabaraka wa ta'ala ka warware musu akwai wani bayan bawan Allah duk sati muna sallah da shi a nan ko sahu na ɗaya ko na biyu ko na uku kusan sati uku ni ban gan shi a nan ba sai nake tambaya wancan satin wannan tambaya a nan shi shi ma dai gaskiya bai samu ya faru ba to da dare sai wani ya kira ne yake labarta mun cewa ya shiga wata jarrabawa ne Allahu tabaraka wa ta'ala ka warware masa ya ubangiji abin da ya dame shi ba abin da ya gagare ka ya ubangiji ka warware masa cewa ana tunanin har ma ya bar gari saboda wadansu matsaloli ya ubangiji kai ne mawadaci Allahu tabaraka wa ta'ala ka wadatar da shi da abin da zai warware abin da ya dame shi duk wanda yake cikin matsali da damuwa Allahu tabaraka wa ta'ala kai ne mai biya Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya mana ya ɗan uwa akwai wani bawan Allah da ya shiga addinin musulunci ya karɓi kalmar shahada jiya a gurin wato ƙungiyar ɗalibai musulmai yanzu haka yana gurinsu saboda haka ake sanar da ‘yan uwa cewa wanda yake da hali a taimaka masa fi sabilillahi domin ya samu abin da zai ci gaba da gudanar rayuwarsa wannan karuwa ce kwarai da gaske muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da daga dagarsa a cikin addinin musulunci ya ubangiji ka rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu na cikakkun musulmai ya ubangiji ka tayar da mu a zugar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe umu ila salatikum yarhamukum